za su yi goro wa annabi وعسى علينا أنزلنا وقيا قل هو الله وقفا وقف صلاة الفاتحة كفا أكو مغبا تم صور واتبا كيدا مغادا ما تهارا دمن يا شيخنا معلمنا القرآن معلمنا علمي sauran magabata baki da Allah ya gafarta musu اللهم لك سلام أبرانا ولأبوينا وأسجادنا وعلمائنا وأصحابنا وجيراننا وغربائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بغفرتك اللهم لا تهدنا أجرهم ولا تفتنا بعد مصالحهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العبد بالعبد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين اللهم أعوذنا من شر الأعداء وكيد الخائنين ومكر الماكرين وجهر الظالمين وحسد الحاسدين ونفاذ المنافقين وشر العشرار واعتدل المعتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.
وقد قال تعالى To, ya al'umman annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallam, muna cikin babi da yake mana bayani kan maganan sharri da illa na annabimanci. Masu ɗaukan goma daga wannan wuri su kai wancan wuri. Masu shiga tsakanin al'umma su hana jama'a zaman lafiya. Allah ya kare mu annabimanci. wadda wannan zamani da muka ciki a yau duniyar yau ba masu haɗa bala'i a duniya irin annamimai suna tsakanin ƙasa da ƙasa fitina tsakanin jiha da jiha fitina tsakanin gari da gari tsakanin anguwa da unguwa tsakanin jama'a da jama'a ba abin da ba za su yi ba a ga tsakanin makoci da makoci ba zaman lafiya saboda sharrin annamimanci tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba zaman lafiya tsakanin mata da miji tsakanin ɗa da uba ko tsakanin amini da amini a gaba shi saboda sharrin annamimai masu kunji kunji wadda muna kira su da suna ƴan halagari zaman lafiya suna nan su hanyar abincin su kenan nan suka zage ya gunsu wani ma haka samu sun yi makaranta sun yi karatu sun yi na addini sun yi na boko din amma kuma bai amfana su da komai sun kuma zama ko suna gindin shugabanni na addini ko shugabanni na siyasa ko shugabanni na gwamnati ko shugabanni na sarauta na gargajiya aikin su kenan su kwashi wannan magana su kai can su kwaso na nan su kawo nan annabi ya ce annabi mai ko ya tuba in ma ya tuwo shi ne nan bayan shiga aljanna amma in bai tuwo shi ne farkon shiga wuta Allah ka kiyaye mu kuma ga wannan muke muku bayani kullum an yi mutum nan ba shi da gabawa ba jinsin da ba a samu annabi ne har a malamai ana samu a ga malami ne amma annabi ne ko ya ga mai kuɗi amma annabi ne ko mai mulki amma annabi ne ko bace annabi ne ya ce ko namiji annabi ne ba inda ba samu ala ajiya mun yi bayanin wasu yaro ƙarami ko wanda ya hada ya hada yaƙi Allah ya kare mu annan yawanci wannan malai ya ce a cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa amma latul haqabi mai daukan kirare ma'ana mai daukan itace wannan aya ina cikin suratul hadar inda Allah yake cewa tabbata da amir hamin wato ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيأتي وامرأته حمالة الحدب لما تسمى ذاك الكراري وتماتن أبي أبي لهب شو أبي لهب وتوزن هيكم من زمن الله شنو a lokacin da Allah ce manzo Allah ya kira danginsa na kusa wa anzur ashisa kal abarabina annabi tara ganyen sabani hashi bayan sun taru sai ce musu yanzu in ce da ku a bayan wannan dutse na abin ubai akwai runduna na yaƙi sun kawo muku har yanzu za ku yarda suka ce za mu yarda ya ce me yasa suka ce mun san kai al'amini ne ba ka ƙarya yake to ku shaida Allah ya aiko ni inni nazirun lakum bayna li azabun shadid ni mai gargaɗi ne Allah sai in kira ku in gargaɗe ku ku dawo ku yi imani da Allah ku yadda ni annabi Muhammadu ne in ba haka ba a gaba gare ku akwai azaba mai tsanani ya faɗi wannan magana sai shi wannan abin lahabin nan yana ganin shi annabi ɗa ne a wurin shi ka san iyayen suna suna da dama kan yaya ko nan da nan sai ku sata yace da manzon Allah an haza jama'atana saboda wannan ka tara mu ya faɗi magana ba kuma da a kan manzon Allah wanda ba za mu iya faɗa ba yana faɗin wannan magana shi ne Allah ya saukar da wannan sura tabbas ya da amila abi matabbu hannayen amila abi sun taɓe shi ma ya taɓe ma gani anhu malu wa ma kasaba in ganin yana da kuɗi ne to kuɗin sa ba zai amfana mishi komai ba abin da yake aikatawa na tsoruri ba zai amfana mishi komai ba domin ta lahira yau ma la yanfa malu wala ba nuna ko illa me manatan la yuga mai salim ranar lahira kuɗi bai da amfani amfanin kuɗi a nan duniya ne ka yi ƙoƙari ka nemi yardan Allah da dukiyar da Allah ya mallaka maka wurin taimakawa addini kamar gina masallatai gina makarantu taimakawa gajiyayyu taimakawa marayu da ayyuka na alheri wadda in ka koma ga Allah ana amfani da wayannan ayyuka ana kai maka lada kana kabari shi ne amfanin kuɗi amma a lahira wajen ka mata kai ne kuɗi ne ai za ka ji lahira ka hukumu ne wala an taɓa jin da wani da kuɗi an taɓa da ce wani wani ne kuɗi ya mutu za ka kai shi kabari musulmi ne za ka yi shi da motarsa a tonar amari a duniya shi da motocin shi da gidajen shi da dukiyar ne an taɓa yi jama'a an taɓa yi in mutum ya mutu mai aikin sa shi kawai likamani ne kawai daga likamanin nan shi kenan ko pant ba shi a jikin shi wannan farin kyallon nan shi ke ɗan abu da za a cire a cikin dukiyarsa a yi masa amma duk abin da ya mallaka na gidaje da motoci da kamfanoni da menene da menene zai mallaka da 'ya'ya da mata duk a nan duniya zai basu haka lahira ba a zuwa da dukiya lahira tun daga nan duniyan da za ka aika da shi can lahira da ke ta aika hanyar aikin alheri shi sa nan Allah ya ce ma agani an ma ruho kuma ne dukiyansa ba za ta amfanar mishi da komai ba abin da yake tsoronta ma na abin da yake aikatawa ma ba zai amfana masa kowai a wurin Allah ba yau ba la yanzu umaru wa la banu illa ma ata la bi qalbin salim ya Allah ce gaba sayasla naran go zai shiga cikin wuta zai kone a cikin wuta za ta da habin maguciyan balbali wuta mai balbali wutar lahira sai Allah ya ce wa ra'atuhu hadda matar sama saboda ita ummu jamil ummu jami sunanta amma sun daga wannan kalma ummu ummu khabib eh ta so ta ummu jami uwan kyau kyakkyawa ce ruwan kada sa ka tsaya wurin ta haka za a ga wurin yana kyalli sai Allah ce bi jidi ha hamlu bi masadin a wuyan ta akwai gira na wuta ma'ana akwai sarka wannan wuyan nata nan za a sa sarka na wuta amma sai Allah ya jawo sai hadda ita a ciki wa maratuhu amma rutul hada mai daukar kirare da daukar itace takan dauko kaya ta sassauka akan hanyar da manzon Allah zai bi zuwa zuwa harami saboda kiyayya ga manzon Allah ka taba dauko dutse da aka saukar da wayannan ayoyi ka dauko dutse ka zo sa ne manzon Allah ga sai ji abubakar na zaune da manzon Allah suna zaune amma ta zo sai Allah ya makantar da ila fata ganin manzon Allah sai dai abubakar kawai ta ce abubakar ina ina ina abokin zama naka ina mutumin naka in kuma kai shi annabi na kallanta amma kuma Allah ya makantar da ila fata ganin manzon Allah ku kawo wa annabi kiyayya shi sa duk mutumin da yake neman bala'i tsakanin shi da Allah ya ki manzon Allah ko mai girman ka Allah zai ragar da kai Allah ya kare mu sharrin kiyayya ga annabi ku da ka kun ga anan sai Allah ya ce wa a hamarin da da biyo mai daukan kirare ma'ana mai daukan itace jama'a in an tare itace ne yake da shi ba na kunna wuta ba kunna wuta ko yaran mu yanzu ba san kirare ba eh kirare ba sani ba shekara talatin ko ce kusan arba'in ko? arba'in ma an ce kai ya fara wani amma don mutashi ne ina ga mutashin mu ba kai da nisa ba aka ne na amfani da da makarantar kirare da masu malamin bayan da aka za a shiga ba ɗan komi ɗin nan ko lokacin in ka rasa wannan kwata ɗin nan wannan kwata ka rubuta ma ba kwata ɗin ba kwata ɗin kana shiga nan za a ga birori da suna suna yawo birori da dabbobin jeji nan bayan garin mu ba a lokacin a nan ma an taɓa samun da abusa ya kashe wani mutum ya dagin dangaren nan ta kusa da bakin ruwa aka samu ya ya ya abu nan nashi miyagun dabbobin jeji ne yanzu ga shi ba ko yanzu ka shiga nan gidaje ne ga shi ya tafi to a can baya na ta suka shigo gari da kuma gari an taɓa zama wanda ya yi ɓallama har har nasu mai go a can aka harin da shi daga baya bayan nan ma kenan to lokacin manya mu suna nan makarantun mu nan nan makarantun shehi nan da na ce malam marasa da go na ce malam malam yahaya da kuma na ce malam malam gidi malam idris imam mahaifin malam umaru kenan go wanda shi shehi a nan suna yi karatun allo ga wayannan makarantu su ne suke da wato abin nan wurin da ake hura wuta na kiraye har kuna bayan wannan kuma makarantar kuma sai na mara lawar can anguwar su baba na ta kusa daga su nan makarantun allo da suke da da wuraren da ake karatun kiraye wato ne ya yi kiraren itacen abunan ne itacen rogo kasar rogo shi ake zuwa zuwa ɗebo su ne kirare a nan wurin ne mutaccen arewa ba su can suna ba ni haka karama amma mu dai a nan kasar rogo ne ya zo ya bushe za a zo kuma kowa zai je kai daidai mana zuwa tara wanda dai ya yi sannan isha kowa ya ci abinci kuma za a kowa zo makaranta kuma wutar na tsakiya almajirai kuma za a yi zo da ya kewaye wutar ga kuma garbi ko gargawa akwai mai kiran kiraren in kan zai mutu sai giwa ya zuwa ga kuma yin kura na yana to to to a yi karatu a yi karatu kuma na rama na a ta karatu ba na kowa na wani gaban shi na gaban shi to daga bayan ya ga samu gafila ko lokacin wani shi da kafin da ake wannan sunan karatun nan da gafila ne ba su yi gama lokacin don karatun nan malam a garin nan a yanzu wanda yake raya ka fura karatun nan ba shi ba shi shi ma sai ba sai kafa ba malamin su ne sai malam mamuda don su a da suna raye manya manyan garin nan duk suna raye ake wannan karatun da a san masallacin alhaji ne ko da safa ne ma har bai tara zuwa goma ana rushe ƙarfe goma ko eh manyan da na malaka su manya kowa da rawani da amawali malam sannan sunan jibga jibga suna zaune mara ana karatun suna girgiza kai masu rai ana ga ta waka aka rubuta haka ba shi yanzu abin ya kai zuwa yanzu yanzu ba shi muna karatun ma duniya kowa na kallo kowa yanzu kana da wayan nan ko kana ko kana saudi arabia ne ko kana ina ne in ka bude ka kama facebook kana kallon abin da muke yi a nan ba lokacin wayan can manyan speaker ma babu daga baya ka zama sa gas light ko har ka zama sama samun gashi nan abin kullum da mai za ka kira ne din nan shi ne za ka karatu da shi shi ne abin abin hura wuta ko to da ka ma'anin kirare in an tara kirare me amfanin shi konawa ake yi a kunna wuta da ka zama me aiki a nan mini jama'a me aiki a nan ne a gari kunna wutar fitina a gari su kunna wutan fitina karfi da yaji sai an raba tsakanin masoyi da masoyi karfi da yaji to amma in na kai haƙuri wata rana sai Allah ya tura sai musu Allah ya kare mu sharri wa namu ina ma cewa in ta akun fasiku bina ba in fata bayyana kai dan uwa musulmi in mun ya dauko magana ya kawo maka akan wani wanda ka sani ka bincika shi kuna ka bincika ma yanzu ba ma bincika yana ko musamman shugabanni shugabanni ba sa bincikawa da an zo an ce musu rana ya ce kaza kawai ya faɗa ne kawai ya faɗa ne su ta zangaru su tana ga zage a ga wani wa ranka hanya ya kawo da kai to kawo da kanka mana menene mana wai ke azurtawa wai ke talautawa wai ke bayarwa wai ke hanawa wai ke kashewa wai ke rayawa ka Allah ne amma inda muna ɗaukar abin da Allah ya ce fata bayyano mu yi bincike mu yi bincike za a zama lafiya shi sa nan Allah ya kira su da sunan masu ɗaukar kirare na kunna wutar fitina a cikin al'umma na? kai ba a nan masar saboda fijiriya hamurin min masar ya ga maka namban namban ayan ne mafi yawan masu fasara na wannan aya suka ce kaga shi kirare wato ana nufin kirare din nan ma'ana annamimanci wato ana kunna wutan annamimanci eh Allah kare mu annan yawanci kullum muna ƙara nanata wa jama'a ba ba jinsin da ba su eh suna nan su bukatar su kullum a tarjima gari a tarjima a ruwa fara wa lafiya tsakanin malam wani da malam wani ba shiri tsakanin mai kuɗi wannan da mai kuɗi wannan ba shiri tsakanin ɗan siyasa wannan da ɗan siyasa wannan ba shiri tsakanin babba wannan da babba wancan ba shiri haka ne ko jama'a haka ne a gaba manyan gari ba shiri kuma annabimai ne suna na kulle kulle suna yawo tsakanin al'umma su kunna wannan fitina su kunna wancan fitina Allah kai wannan maganin su Allah mu roƙe ka Allah ka wannan maganin annabimai in ba za su hannu ba Allah ka tona a sai musu ya Allah duk wanda ya hana mu zaman lafiya shi ma kana shi zaman lafiya duk wanda ya hana mu zaman lafiya Allah shi ma karka bashi zama lafiya in kuma shirya ne Allah shirye su Allah shirye su eh kun jiya sharrin da annabi zai a cikin a cikin awa daya shedan sai ya wata guda biyu sharrin annabi ne su kunna wuta a nan su kunna a can su kunna a nan su kuma ga shi wa gabanni su Allah Allah ma suke kawo su sun fi ganin wa'annan ma da daraja ko kai kana zuwa ba ka kawo kuma ba za ka yi zarra ba a wani wannan da hukumar mai kawo da an gan shi ma a a kwanan manyan gari ya yabe akwai labari ne hawa ai alhaji wallahi labarai da yawa da wasu ya zama mana bari aka kawo abinci dama ya riga ya sa an shirya abinci ta mu zo mana kwano kwano ga naman kaza ga kibi ga naman rago wani ma lokaci har da balan uwa wani lokaci ma haka kin ji ga shayi wanne kake so shayi sadar ko kuma shayi mai madara wato shayi bakin shayi ke ko ga shi na abinci kala kala mana saboda kai ne kawo goma ne da kai zai ci abinci kuma kuna cin abincin kana dokawa haka an shi sa aini a garin nan ba ni da irinka an shi ya sa yake fakka ai malam kai sai ga yari ya shiga daki ya wani ma dauko riga ya haɗa da kuɗi ya ba shi zai bari ya ba zai bari ya samu hanya amma da za mu biyar da Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ko in fasiki ya zo muku da labari kuma anan komi karatun malami in dai annamimi ne sunan shi fasiki ne insha Allah komi kuɗin mai kuɗi in dai annamimi ne sunansa fasiki ne in ji Allah komi mulkin mai mulki in dai annamimi ne fasiki ne ko yaya yake yaro ne babba ne bace ne namiji ne in dai yana kawo gulma a cikin al'umma kun ji kun ne fasiki ne in ji Allah amma yana tabbata bayyana ko ku bincika ku bincika ku bincika amma yanzu suna bincikawa da ma suna bincikawa? Babu. Ku suka zama lafiya ya gagara ta cikin jama'a. Ga mu da ‘yan takwal, yanzu misali mu da muka nan jihar Munoyi, Munoyi ne. Jama'a Munoyi ne. Ba mu da yadda yawa a cikin kashi ɗari ba suke ka kashi biyar ko kashi hudu ba. Sun fi yawa. Amma mun ki zaman lafiya. Mun ki zaman lafiya. Yanzu misali nan makoki. Jama'a za ku da rawa yanzu a nan makoki. har kuwa nawa ne guda biyu a cikin makwati ga sunan wannan na hausawa wannan ma na hausawa tare da jama'a aikin zuwa yi hannun yi wani ko yanzu yan siyasa ma akwai zama lafiya sun kama da jama'a in kama fannin pdp su ma su ma kashi kashi ne in kama fannin apc su ma ga sunan kashi kashi ne ko suka aikin waye suka aikin annan waye kuma wajibin mu ne mu gaya mu gaskiya tsakanin malamai na kai dai ba dan da addini na Allah bane tsakanin malamai na abun ba dadi ba dadi ga sunan Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya so kuma wayannan mutane suka hana ba suka ba su da yawa ai karan ne wannan amma sun hana mutane zaman lafiya suna yawo da kirare nan su je su kunna ɗauka kuma a nan kuma a je a kunna ga suna ka ga masoyanka yana son ka kana son shi ƙarfi da yaji za a zo a raba ku haka ne ko nan wa makocinka yana so kana so za a raba ka da shi ko amini ga amini ka ga amini an taso tare tare aka yi komai da an zo kuma daga baya kuma ba la wuce sharrin zuwa ya jama'a annabi ne yan hana garin zaman lafiya kuma ba su da kala abu ta kai shi ma a yanzu abu ta kai shi jama'a wanda suka yi ilimi su suke hada wannan bala'in koyo sun yi karatun boko ko suna da digiri to digirin nan ka je ka yi amfani da shi wurin koyon sana'a ko wani kano ka zauna a gindin mai kuɗi ko gindin mai mulki ko gindin mai menene ka zo kai ke na kwaso kurban kawo yan jama'a wani ko malami ne a tafsiri ma yana yi ina komai amma annabi ne ina kwasan gurbe da kai ina amfani shi jama'a ina amfani shi sai kuma mu haɗa kai Allah ce wa atasimu bi amrillahi jami'an ya Allah ce wa la tafarraqu ma da yin Allah kalma ɗaya mu haɗa kanmu yanzu wani wuri yanzu kaman Kano kaman Kaduna na samu wannan ba matsala bane amma mu ne mu kwaji ne kamar da ma da kanmu ba muna wani amma ga wannan na jin haushin wannan wannan baya son wannan wannan ina harawar wannan kuma a kan ne muka ji a aikin wata suna bambawani yanzu yara masu da makaranta ba aiki aikin wata ba su ɗaukar amma da muka makaji kuma na sai sallah ya zuwa waka mana mu je mai kama ba mu yanzu amma ku ba mu aiki ga yaran mu sun yi makaranta sun gama komai sun yi digiri sun yi fasta suna da kwali mai kyau amma sai dai mu nema ta wani wuri kuma mun ki mu haɗa kanmu mu zauna lafiya wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan duka kuma aikin annabi ne gaskiya muna jin haushin junan masu zarofi kai ba tsira wani yawon tsira ba masu yi kuma haɗa kai mu zauna lafiya a biyar kaza kun ji an kira an yi mace da suna hammalatul haɗabi mai ɗaukan kiraren kunna fitina a cikin al'umma abinda malamai suka fassara wannan aya ke mai ɗaukan kirare na hana zaman lafiya ga hina sun kunna har ko a hina sun kunna kullum aikin kenan shi ne haka da zuwa ganin kenan kuna kiran musulmi muminai wanda muka yi imani da Allah muka yi imani da annabi Muhammad kaji da kun ayyarar sala za mu yi wa da masallaci ga san ga ƙafa goma nan amma kuma zuciyar mu ba ɗaya bane za mu haɗu ga liman a gaba mu yi zuzu a gobe juma'a ba za mu haɗu a juma'a malam da masu kuɗinmu da masu mulkinmu da malamanmu da kowa da kowa amma na baki na baki na zuciya yana zuciya ba ma son junanmu ba ma kaunan junanmu wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan ina za mu in azumi ya zo mu yi azumi tare in aikin hajji ya zo mu je tare komai na addini mu yi tare amma kuma zuciyarmu ya zama ba daidai ba ya kamata mu kuma faɗa jama'a mu haɗa kanmu ni maganin wa'annan annabi mai ni maganin su in sun kawo labari ka tsananci a ina ka ji ka aika a kira wanda ya faɗa kamar da Allah ya faɗa to ko zama in ciwo kawo mutum likita ya ba shi magani ya ce ba zai sha wani Allah musiba ya gogo da ruwa zai warke ba zai warke ba har ya mutu sai ta wahala to Allah ya ba mu magani Allah shi ne likitar mu shi ya yi mu shi ya halice mu shi ya san mu shi ya san gyaran mu shi ya san bacin haka da wani ma to ya ba mu magani ya ce in ja akun fasikun bina bakin fata bayyani to ba ma amfani da shi ga sunan su kwashi goma masu kudin su kai wurin malamai su kwashi na malamai su kai gashi nan dai aiki mana taimakon da Allah ya yi mana inda raba arziki na hannun mutane wallahi wanda an mutu yanzu misali a ce da kada zo wuri na arzikin ka na hannuna ne in ba ji baka ba wanda zai baka kana jin yunwa sari kamar azumin nan ɗan yau gidan na yamma gidan ka ba ya ce bari ba kuma Allah ce lallai ni zan baka in ban baka ba ba zai baka sai ce ka dawo jibi azuma ba tira zo gobe ba azo yanzu ma da kana tsammanin iska da muke shaƙa ɗin nan muke shaƙa mu shaƙa mu fita inda yana hannun mutane da za a rayu wanda za a rayu duk wanda aka ji aka ce mishi kai ba nashi bane to zai ji zai kulle kofar isa ko ba wani ne ba sai kulle ko a ce ganin ka yana hannun shi ne ba zai ba zai ba zai ba zai kashe ganin ba ko a ce jin ka yana hannun sa ne ba zai kashe jin ba Allah ta lamarin bayan Allah ina hannun Allah da yawa ana zuwa a je a kulla musu sharri ba mu san suka yi ba wallahi tallahi wala wai za ku haɗu shi a hanya an zo an ce maka ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wallahi bai sani ba wallahi za ku haɗu a hanya shi ya tsuguna yana salamu alaikum kai ko kana nan ka kume ka kurbura kamar maciji ya yi fushi sai ya tsara wai kai an zo an ce kai ya zage ka kisa annabi ya ce shira'u ibadullah al-masha'ura bin namima المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العلم فتياتا بشر رجاء استنباي الله إن جاء النبي محمد ما تيروا لأن من شكل جكل ما سنيما ومن لي في ليبي فكتبا فكغنيبا فكسن هوابا فكسن سوكا فسجيبو أورانيا سطورا مكا كما يزمنا الباغون للبراء العلم المفرقون بين الأهبة ما صار tsakanin masoya ku taso da mutane kuna ƙaunar juna kuna girmama juna su shiga su ɓata tsakanin kaga wannan ya ga wannan ya kau da kai wannan ma ya ga wannan ya kau da kai jama'a akwai alheri a wannan ku taso tare iyayen ku daya kun san iyayen ku sun san junan su wannan a gari ɗaya aka haife ku a wuri ɗaya kuka taso kuka yi komai iyayen kunnin ka rauka same su suna zumunci suna komai har ma da auratayya ko har ma da auratayya da haifaifeniya ko da turkuta wannan yana auren irgon wannan wannan yana auren na wannan wannan yana ga shi a haɗe muke yanzu ma da taron wannan za ka ce za a raba mu zai kula mu ruwa yanzu a kan za a yi zai gaba ɗayan wannan malam muna ce kusa ne wuri haka wannan yana auren yar wannan wannan na auren jikan wannan ko wannan yana wannan tsane a wurin wannan wata gashi nan ne amma waɗannan matsiyata matsiyata annabi mai sun sun shiga tsakanin al'umma kuma abin ta kai sai ce wai wai wai ai gaskiya na faɗa ka ji matsiyaci ka ji matsiyaci kana hada bala'i ka ce kana faɗan gaskiya mu kuma Allah ya tabbata mu da shi ba ma turewa idan Allah ta in ja akun fasikun bin ba'in din ba mai kisa zaman lafiya ya gagara cikin mu kaga dan uwanka uwan ku ɗaya uban ku ɗaya an zo an haɗa ku ko ko uban ku ɗaya ko uwan ku ɗaya an zo an shiga tsakanin ku a kai shi kawo da kai shi ma ya ga kai kawo da kai ko kuna magana amma na saki yana me kuna magana a ciwo na shi ka yana dariya amma na saki na ciki saboda sharrin annabi wai yan hana gari zaman lafiya to in kai malami ne ilimin ka bai baka amfani ba in kai jahili ne ya ce da baka amfani ba mun ki sana'a mun je mun zauna a gindin masu masu hukunci masu masu mukamai na siyasa ko kuma masu mukamai na na na, na gargajiya ko wambai ne ko ko turaki ne ko wane ne ga sunan ne ko ko ko ba gindin ma'aikatan gwamnati kuke nan ko wannan waduji wannan kwamishina wannan minista aiki ke nan sun goma ne wurin masu kudin yan kasuwa alhaji wani alhaji wani kai shirin yawo tsakanin su kai shirin raba raba sharri kai shirin ka ɗauki gurbi daga wannan ka kai ma wannan ka gina wannan ka kai ma wannan mara ko ba a ce maka ba ke bai ka san ba ke ka zo ka samu mutane suna zaune lafiya kowa ɗaya uba ɗaya suna zama cikin soyayyar juna da ƙaunar juna za a haɗu a hanya a gaisa a yi mutunci a yi fara'a ko a yi wasa a yi dariya amma ku zo ku ɓata tsakanin al'umma ku hana jama'a jama'a zaman lafiya yanzu kamar mu anan makuji mu ɗaya nawa ne a cikin waɗannan abokan zaman namu inda ba muna yin kwamishina muna yin siyaran lokacin gwamna inda ba muna yin darakto muna yin mataimakin gwamna muna yin gwamna ko ɗaya ba ma yi amma mun hana kanmu zaman lafiya kan sulama da yaya kan sulama da yaya ya mana sai mun hana da kwaɗayi ba sai ɗan dola da wani abu kai musu sun san gara wani kace ba ba ne ba su da komai da hannun su jama'a ko jama'a me zai sa jama'a shugabanni ba za mu yi hakuri mu dawo da baya mu zo mu haɗu tsaro haɗuwar wannan shine maganin waɗannan annabi ne wani da kuma ganin wani gurbe kama kai maganin shi za a zauna lafiya ma ga sunan kala kala a ga wani ga furfura ga gemu amma katin annamimi ne a ga wani ga siyaro saurayi ya gama makaranta bai samu aikin yi ba amma ya samu aikin ɗaukar kirare ya je gindi gindin wani wani ya haɗa wuta ya kunna ya kwasa kuma ya ji aikin kenan wani kuna magana zai zai waya sai ya kone ya tura ko da ke hoto ya tura to jama'a mu kiraye mu kiraye mu kiraye umarnin ubangiji Allah min lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ne huwa an ahadu duk bara'in da muka cikin nan wallahi tallahi ma na karkar karkar rage annabi ne kawai kafin a cikin Allah kai wani maganin su Allah ka zaunar da mu lafiya Allah mu roƙe ka duk annan yawan suka cikin mu ubangiji Allah ka tura su yi duk wanda yake hana wa zaman lafiya Allah shi ma ka hana shi zaman lafiya duk wanda yake ba wa lafiya shi ma Allah karkara shi zaman lafiya dan mu zauna lafiya kaga danginka yana jin haushinka kaga tsananka yana jin haushinka wanka yana jin haushinka malaminka yana jin haushinka almajirinka yana jin haushinka ko kaga dan uwa wannan masifa irin yawa ma ga muna ko ba abin da muke bi ba abin da muke samu yanzu yawancin jama'an ba sana'a hannu wani daga sana'a ne ta kasuwanci ba wanda wani wanda zaka ce gashi a cikin wani wani babba ne a gwamnati wannan abin faru yanzu za mu je yanzu yanzu na wani magani babu shi ya kamata mu wani mutanen jihar mutanen muku da jihar Benue ma da kanmu mu yi maganin annanimai in sun kawo labarin kamar da Allah ce mu bincika mu bincika in ma ya tabbata gaskiya ne ai Allah ya zargi ne yawo da annanimanci ko wala ولا تدي كل ابن كل علام مهيد أماز وشاء من النيل مناء إلى الخير مقتد عصير وكل بعد ذلك ظنين إما قصير نكاو Allah ya ce ya hana yawo a nan da ɗaiɗaita annabimanci ba kyau Allah ta karka haka in kuma labarin ya zo ba gaskiya ba to a kunyata wanda ya kawo labarin a zan sage shi munafiki dube shi alhungumi annabini ko majeji gobe zai kawo jama gobe zai kawo zai kawo ba amma ina sun fi daraja sun fi samun kuma da rana ba su ne su ne na gaba gaba su ne na gaban goshi yayin da za a je kuma sai an nemo su ne kafin da karnukan farauta suna tada shugabanni da jama'a tashin hankali Allah kai mana maganin su haka muna kiran jama'an musulmi ga maganin da Allah ya bamu in muna neman zaman lafiya dole ne mu ɗauki maganin da Allah ya bamu nan mu sha shine in ja'akum fasiqun bina ba'in fatabayyanu sarka yadda mutum ya kwaso maganan wani ya kawo maka nan da za mu samu hadisin gaban ce in kuma mutum da gurma ya kawo maka kai ma ka da hankali imana eh aka maka lawo wai shi kan malam aliga sannan wai yaya kaza kaza ka to kai hankali ba magana malam ali ne kawo shi ba eh he target on you yana target din ka ne kai ba ina so yanzu me zaka faɗa ne sai kwashe kuma to Allah ka hana mu annabi wuce masu a cikin mu in masu shirya ne Allah ka shirye su in ba su shirya ba Allah ka yi mana maganin su Allah Allah ka haɗa kawunan mu guri ɗaya Allah ka haɗa kawunan mu a gida muna sallah muna komai tare amma kuma na ciki na ciki ko a sabo ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma dama na dama na ba zan zage ku ba ba zan cuce ku ba ba zan haice ku ba kuma na hagu na haka jama'a muna iya hakan ana so kai musulmi ka zama farkon sallah da ƙarshen sallah farkon sallah Allahu akbar ka jefar da komai duniya ne waye duk kawo gar ka sa ka kashe Allah jama'a bare waye mu jama'a waye mu waye ubangiji Allah ne to kace Allahu akbar to ƙarshen sallah kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ne amma kuma ƙarya ne muna fita a masallacin a dan banzan nan ya zo ne wannan matsayaci ma da a'a mace yanzu yanzu nan kace kai ba cuta ba mai shi ma ya ce maka haka kuma fito waje kuma an fara dan banzan nan ya zo Allah mun roƙe ka ya Allah waɗannan da Allah ya faɗa hammaratul haɗabin nan Allah ka asa bala'i amin masu yawon da kirare wani wani da kuna neman ku sai wani kawai da jira sai ya kuma gana wani imana kuma ya kawo ne shi ya kawo magana fa amma zai yi rakodin shi zai kawo magana kuma ya kwasa kuma zama a mai hankali kuma da kan ya ɗauko maganan wani ya zo maka da shi ka mai da hankali naka ya zo ɗiba naka zai ɗauka zai kai ba wancan magana ya kawo shi ba naka ne zai ɗiba sakamakon hankali jama'a in kuna hiranku wani yanzu muku da maganan maganan hiran wani tare ku ya kuyage shi wani ba masu haka muna hiran mu ne abin da shafe mu Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara Allah ka hana mu annan yanci Allah mu roƙe ka wannan masira da ya same mu ya hana mu zaman lafiya a garin mafarki don kowa yana faɗa abin da ke damu su ne ko in jama'a yawa mu muke zama a mafarki ga mu da in sakwal amma malam suna daga cikin yana da yawa ba bangaren malamai ba ba ɓangaren masu kuɗi ba ba ɓangaren 'yan siyasa ba ba ɓangaren masu mulki ba kamunan ce kamunan tafarkiya ko kuma idan aka ce za a zauna haka ba za a ci gaba ba ba ci gaba dole ne mu haɗa kanmu duk wanda zai kawo rashin zaman lafiya mu taru mu yaƙe shi mu yaƙe shi sai mu zauna lafiya amma muka ta zama wani waɗannan mutane ga sunan ina ƙara nanatawa ba su da ba su da gaba ga sunan kala kala Allah kai mana gafara mu je mana
فإنما سميت النميمة هكذا abin da yasa aka kira annamimi da suna kirare ko ce itace ko abin da yasa لأنها سبب للعداوة domin shi annamimanci shi ke ka dalilin gaba jama'a mita ka gaba jama'a والقتال da kuma yaki da- da da gaba sai me
والقتال sai sai sai yaki shi ne fada eh ana ce maka wani ya zage ka daga wasu ke nan ka shi ka kawar da kai kuma ana ci gaba daga nan kuma sai jefa bakar magana to me zai kawo daga baya sai ga an so wa nuna hannu daga nuna hannu ba sai naushi daga naushi ba jini ya zuba in jini ya ya zubo kuma daga baya sai mutuwa ya biyo baya فصار بمنزلة إيقاد الناس kaga wannan annabimanci sai ya koma ya zama a matsayin kaman kunna wuta kunna wuta magashi malam ko kai annabin Allah ya ka cewa ne ya ce kaza a kanka sai ka ji ranka ya bashi haka ne ko jama'a ko kai annabin Allah ne da an zo an ce da kai wani me kama wani sai ka tuni faru wallahi ya zauna a wuri kaza wannan lajinka ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to wallahi ranar in ba Allah ta jefa za ka iya bacci ba ka jin magana ya rinda kaiwa ke da yana dawowa a zuciyanka ina ga hawan jini na jama'a yawo ko wala wala wani hawan jinin ba ciwo bane ba a'a wato irin waɗannan shekaru su suke sa mutane hawan jini in an gaji mutum baya nan kar ka fara mishi ka bar shi bai ji ba har an kare shi a kwace amma kuma ka ɗau kuma ka zo ka ɗaga mishi hankali Allah kai wani gafara Allah ka hana mu annabi mun shi masu yi Allah ka hare su muje
فقال أكثر من التنبيه to a kan dan sai bi ke cewa
الأذلاء al'azillahu arba أربعة arba'atu wato kaskantattu wadda ba komai ba a cikin al'umma mutum hudu ne
النمام na farko annamimi yayin da aka zo aka tsare shi ido والقتال yana zama da ido ya gulu ya gulu gulu kamar da Allah ce din in ya kara bari a yi ne a bincika ko inda za a bincika a zo a tsare shi ga shi ga wanda ya ce ya ce ga wanda ya kama gulma za ga yadda ya yi tsuru tsuru kamar kamar muzuru a cikin tarko eh yanzu misali an gwanin sai muzuru ya ishi mutane da kama kaji da menene ya ka saka tarko sai Allah ya bashi sa'a ko sai fa a ciki gari ya waye kowa ya ba ya zaka yi da shi zaka yi da saka yana saka yi dogo to haka annabi ne yake haka annabi ne eh Allah ta ƙarshe ni yace mana ka in ya kawo gulman ina ko dan soyayya ko dan wani dan abin daɗi kawo ka zo ka aje mishi ai shi da nake son ka ai kai mutumi na ne kaza ka kada ka shi da hira sai ka koma gefe tunda yanzu lokacin waya ne ko mu ga waya da wanda yace ya faɗa tunda ai yawanci muna nan ban junan mu ko ku ga waya wani da Allah kana yana don Allah ka yi hakuri da ina ina son ganin ka da Allah ka yi hakuri kar ka damu don Allah ka yi hakuri duk abin da kake zo ko kaga in shi ne hankali ne baka tsara kare shi baka ce yanzu Allah ya zo mana to yawwa idan yana zuwa din kuna zaune da ya ji motsi ya ji muryar wannan sai ga ya gyara zama wallahi tun a lokacin za a ga sun mazufa in ya zo ya zauna ya kace wani kana nan kuwa da aka yau ka tana wata da kawo ba ka tashi ba yau ka tana mu yau ba laifi ka za ka za ka ba to wani wani abu ne na ji ta daga mu hankali kuma tsakanin mu bai kamata a ce haka ya faru ba ga wani ne gashi ɗan da ka ce mun da ka ce mun zai magana sai ga ya fara ina ina dole in ina saboda sharrin da yake tare da shi ko bai ina ya ba ina sai ya ce kar ku bai su ku bambare shi in ji sai ni to ku bambare shi to gana idan muna yin wannan za a yi zaman lafiya ko ba za a zaman lafiya ba in mutum ya sani da gurgurmai kawo maka za ka nemi wanda aka ce ya ce ɗin ku zo ku tsare shi zai zai kawo zai kawo ba zai kawo ba amma ina za a shiga ɗaki a kawo kyauta ma ya Allah musu kyauta shi kuma ya samu hanya akwai wanda ya ce wa malam ku ce kar mu yi me za mu ci haka ya faɗa mu yanzu aka magana nan wala wani yana kabari aka bi lahira in ya sa ya tuba shi kenan in kuma bai tuba yana yana hawa da abin da ya dai shuka Allah kare mu annabi manci kuma ina da muna yin haka ɗin yadda Allah ya faɗa mu zo mu tsare mu ji lokacin muna yara ba sai yaran yanzu ba duk wanda ya irin wannan gurbar muka nemi wai wani hudu ne ko muka kwakwa farsa da ki kuma kana da yara a yawan haka kana da yara me yawa kawo ƙarawa da ya yi kaza ka hane shi ka dinga hana shi ba ka bai tashi da shi daga nan suke daga nan ake koya ba jama'a tun ƙara suna ƙanana baba wani ne sun je sun yi kaza kaza kaza kwaɓe shi kwaɓe shi in kana yawan da kuma ka je kai faɗa to ya ya ya same ka kenan zai haɗa ka da matanka zai haɗa ka da ƴaƴanka zai haɗa ka da ƴan uwanka ga sunan Allah Allah kai wani maganin su Allah mu wuce ka Allah kai wani maganin su duk masu annan yi mace a cikin wannan Allah ka tora a cikin su Allah mun roƙe ka alfarman annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don masu yin wannan ɗabi'a in ba za su shirye ba Allah ka tona asirin su don mu gane su mu san ciwon da yake damu saboda mu magance mu zauna lafiya yawa ba wai in sun yi yau ai baka abin da Allah zai baka bane abin da ake nema zaman lafiya kaji ma da yake saboda suna kunna adawa ko da kuma yayi tsakanin dan uwa da dan uwa ba ga wace mana wannan musiba ne musiba ba daga dan uwanka yana kulle da kai an ji an ce mishi ka ce kaza ka ce kaza shi ma an ma ce an ce maka ya ce kaza ya ce kaza uwan ku ɗaya uwan ku ɗaya ko uwan ku ɗaya ko uwan ku ɗaya shi kan Allah da ya hada kunnan ya fi kowa jiya ba Allah ya gada ma zai iya zubo da mu daga sama ba ba uban wani ba dan wani ba kanin wani ko wani wanda ma ba Allah ba zai iya ba amma da ya kawo mu ka zo a juna wannan wa wannan kani wannan uba wannan ɗa o wannan siriki ko wannan wannan aboki wannan makoci Allah ya fi kusa da hikimar da yasa yi haka yanzu wannan ba da haka ba in ka mutu ma sai a nemi mai kai kabari a haka in ka mutu amma dalilin wannan hikima da Allah ya yi in ba kai da lafiya dole ɗan uwanka su tsaya ko ba tsaya ba uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk abin da ba da kai su Allah ne ma to inda mun zo ba ɗan kwantakan ba wani haifefe ne ya wani kula wani ba wani kula wani hikiman Allah ke nan ko tsakanin ƴaƴa wannan ubansu ne ya faɗi ba lafiya ɗan su bai shi ɗan su ne ma ko ɗa ne ya faɗi ba lafiya uban zai bai shi ko sarki ne ya faɗi ba lafiya mai auren ƴansa zai bai shi ba zai bai shi ba hikima kenan da wasu wa'annan annabiman wannan wannan irin zumunta suke batawa
wannan ma ba wannan ga wannan ya kawo da kai wannan ga wannan ya kawo da kai daga ina ya fito
Allah kai wannan maganin jama'a watan nan fa watan watan rahama ne a gare mu yanzu ba don wannan watan ba duka wannan kafin ina za mu ji ina za mu ji jama'a a kuma mun haka mu zauna mu ji wannan magana daga bakin Allah daga bakin manzon Allah babu sai wani shekara ko da kuma rashin rashin rashin sanatarwa fitina ne ne yi wallahi za ka ce gani kullum muke afkawa cikin cikin kuskure kullum muke fadawa cikin kuskure amma da mana yawan irin zama irin wannan ana sanatar da juna ka ji sun wani tabin tambiyo ne aka ce tafsirul ghafili inda muna zama ana faɗa mana irin waɗannan maganganu daga wurin Allah daga wurin manzon Allah dole ai za mu rage ko Eh, Allah ku kiyaye mu sharrin annabi manci mu je Walkazzamu.
na biyu makaryaci wanda ido ya yi ƙarya aka zo aka tsare shi ido ya yi tsuru-tsuru ya yi ƙarya kuma aka zo aka bar shi magana ba aka bari wannan eh ba ko wani ina yin budurwa ne ta buga masa waya shi bai san ta gani tana kusa da shi ba ta ce wata wallahi yanzu haka wannan shiga a wurin kenan yanzu da kuma ga sa bayan shi ba eh sai ta wuce kaga ina juyawa sai ya ganta kuma sai kuma yana yi tsuru tsuru za ku yana zo koyo ruwa ai ƙarya ko kusa da gashi to ƙarya in mutum zama makaryaci aka zo tare shi shi ma kaskanci ne da kuma almadiyyu na wuf mutumin da ake bi bashi mutumin da akwai bashin mutane a kan zana idan kana wuri kuna hira sai ga wani wanda yake bin ka bashi kamar dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku in yi zuwa da fara zuwa eh sai ga shiru kana mafarki na ƙarfi da yaji to ba ka ba ta ba amma yau zan nika to bashi tun mu nika cikin bashi Allah cikin kaskanci Allah ka kiyaye bashi Allah mu roƙe ka wanda ke kama Allah ka biya mana Allah ka hore mana abin biya ga shi yanzu bashin ma har ma saka saka dage ko a wani waje wurin malami ya ta ka kala ka kai mana addu'a Allah ya sa a sa addu'a sunan mai bada bashin ma sunan sawari ina so na zo kawai kare ba wani tambaya kawai ya sa a bani ko ba kada ne gida kwana an ta kafa ko ko bi menene ko bi na ce ko lafi nan ko suna biya dole yanzu kana sa kuɗi an da wasu wannan masu taimake da yawa wallahi haka masu taimake ka ne don ba kada ne gida kuma zala ya ce a zamanin annabi in mutum ya bar duniya ana bin sa bashi kuma zala in ya ce ko ku biya bashi ku mai sallah ko kuma kuma da ku ku sallah annabi baya ma wanda ake bi bashi sallah a zamanin manzon Allah to yanzu ba jama'a yanzu ba akwai wani gawan da yanzu ba ba ba bin sabani jama'a akwai mun bada shi ma ya zama kaman wai wai wai wai bashi a bidana hanji ne wai cikin kowa ma da shi har fariya ma ake har fariya ma gashi nan kuma annabi ya ce in mutum ya rasu aka yi kabari yayin da ake saka mutum a cikin kabari ina ko su kibiya na wuta ne kibiya masu wanda ake yi ba shi ne wuta ne shi ma mutum ina jin suna shiga da kinshi amma mu ba gari to ba sa rabuwa da shi sai an biya ba shi ina ga ko rabon gadar ma Allah ce min ba aji wasiyatin yuti biha aw dayyibo bayan an fitar da da wasiya ko bashi amma bashi ake fara biya in mutum ya mutu abin da ake fara yin likafani in an zo an an an dinka likafani ana kai shi kabari ana so maza maza a tambayi su wane ne suke bin sa bashi in kudin ya kama a biya in ma bai kai ba magajin za a fafa musu namiji ya kawo dubu ashirin mutu kawo dubu goma matan aure kuma a fasa bashin gida takwas su kawo kashi da uwa da uba a fasa bashin gida shida uwa ya kawo kashi da daya sai za su bashin kudi haka za su da ya su gadon kudi ko haka za su biya bashi a bayan da ma ana biya wani ya ce ba ba shi ya ce ba mu ina ruwan mu wallahi ya yi yanzu ba ba a biyan bashi yanzu mana amma akwai ɗaiɗaiku suna nan ta kamar ta tambaya ba ya bisa bashi muna ganin mun je wurin wurin wurin wurin jirani da haka an zuba tambaya jama'a da Allah inda yanzu su ba shi da Allah jama'a yi magana a su haɗa kuɗi su biya wani kuma ce shi ya yaze wanda ya yafa kuma ta yafu Allah ya yafe ba shi wanda ai kayansa ne ko ya ce ya yafe ta yafu wasu ce wai wai bai yafu wani ce a'a wannan kuma kuskure ne tunda mutum da kayansa ne ba dole aka bi ba shi ce tunda ne ya koma ga Allah ni bashin da ke kansa nawa na yabe ma ya yawo yanzu ko da kanan mu da matan mu ba kai bashi ba jama'a eh cika naira ɗari cika ɗari biyu cika ɗari uku kuma ta wace ina jin ka ɗari shida a ta faɗa shi ne aure mu kai kai kaza kaza kuma ya sani wala wala ya sani matan mu suna aiki ba na matan mu ba Allah saka musu da alkhairi eh Allah saka musu da alkhairi wala a lokacin da gida ya sani sai amma sai ta to da da da ba ka abinci ah to da ba ka abinci ciyarwa na kan waye wai ma an faku min amwalin ko fasali ya tu kari ta zuwa ɗan aya kai da ciyarwa ya zama wajibi a kanka ita ba dole bane a kanta sai yanzu da ruwa ya zo jama'a Allah kiyaye mu bashi kun ji mutumin da ake bi bashi shi ma a cikin kaskanci yake Allah ka biya mana mu je. sai kuma yaro maraya wanda aka mutu aka bar shi ba uwa ba uwa ko kuma ga uwan don maraya a wurin mutane wanda babu uba ne ko a wurin mutane amma a wurin dabbobi irin su abin nan tumaki da awaki shanu raƙuma idan babu uwa ne maraya amma uba wa ya san uban in yi ya san uban To, shi dabba idan ba uwa ne maraya sun tsuba tsuntsaye su kuma in ba uwa maraya ne in ba uba maraya ne su ta kowanne babu maraya ne amma mu mutane idan babu uba ne in baka balaga ba amma in ka balaga baranci ya kai to da an ce har mutuwa ne duk wanda ya rasa uba kaga dukan mu nan ne kenan da dukan mu nan marayu ne malam maraya maraya abin tausayi ne annabi yana ce ana wa kafidul yatimi ka hataini fi dukulil janna da ni da mai ɗaukar nauyin maraya kama haka muke ya haɗa hannunsa guda biyu ta kama haka muke wurin shiga aljanna na so mu tausaya wa maraya to yanzu jama'a yanzu wa wa ake zalunta yanzu kaga ɗan uwa ya mutu ya bar ƴaƴansa ƴan uwan shi su hau kuɗin kuɗin shi su cinye eh cinye su hana su hana yaran uwan tabi tabi tabi har ta gaji kaga yaran suna ta ganin toyi wani wanda kwashi kudin mamacin ne ya biya wa nashi yayan makaranta kuma wannan ai wauta ne tsakanin ƴaƴanka da wannan yaran abu ɗaya ne kawai ya hana su zuba abu ɗaya shine numfashin da kake yi numfashin da kake yi numfashin ka na fita sun zama mai zuma sun zama mai jama'a sun zama marayu yanzu a cikin wannan wani ya mutu ya bar goma wani ya bar uku wani ya bar hudu sai ga yan uwa kowa ya kawar kai yanzu kowa sai ya shigo ramin kura ya yata sai sa kungiyoyin suka kullo suke taimaka wa marayun nan Allah saka musu da alheri mana eh ba su darawa ma marayun dan yaji ya dinnan go da kudin danki wani ma su saka yaran a makaranta wani kuma a kai yaran wurin sana'a Allah ya saka musu da alheri to Allah ka dinga yi a yau mun je kan ba mai maranci ba domin sun koma ga Allah bayan mun riga mun zama magidanta da gudangu? eh? ga ‘ya'ya wani hada jikoki amma suna nan iyayen wani ana magana mutumin da bai san gyatin wasa ba bai san mahaifinsa ko kuma ya taso ya so sanin su amma sama sama suka tafi suka bar shi eh yanzu ga wani ne ce mu shi bai san gyatin wasa ba ya tashi ne dai a hannun kawai ‘yan uwan gyatumin a hannun sai taso tun tun yana ƙarami ta koma ga Allah Allah ya gafarta musu Allah ya ji karansu Allah ya jawar awarinsu eh to Allah ya jarraba kowa da irin jarrabawarsa wani tun yana yaro iyaye na su tafi wani kuma nan wallahi sai ya kai har ya yi jikoki shi ma har da rako ne na ga wani wallahi sai shi wurin tamanin da wani abu amma iyaye suna nan uwan na nan uban na nan kuma ya fi shekara tamanin shi ma ga jikoki shi sun jikoki amma kaga wannan ya gata kuma nan ya gata eh wani kuma ya so ba uwan ba uba wani yanzu haka ma nan an samu cikin da shi amma ba zai ga haihuwan ba sai dai a haifa a bayan shi sai dai ku yan kwa ku ta fama kuna roƙon Allah dole aka bar musu marayu Allah ta ya so riko mana Allah ta ya so riko Allah ta ya so riko
والرؤيا والرؤيا وبيدة بن أبي لبابة to ubangi dan aminu baba ya rawaita hadisi عن أبي عبد الله shi kuma daga ruwan baban abdullah na'am قال yace لدفن الرجل رجلا سبع مئة to to fa zan nan zai kai lokaci ko to guje guje mm guje to ɗan uwa gaskiya wannan karatun yana da nisa kuma yana da maganganu sosai eh ta mu yi haƙuri sai Allah ya kai mu yawan rai domin gobe za mu karanta wasiyan annabin mu annabi Muhammad ku zo gobe da wuri arfe takwas da rabi in Allah ya yarda ba a furkan time saboda wasiyan yana da yawa mu zo gaba ɗayan mu jama'a wanda zai nan ya faɗa ma wanda wanda yake ya faɗa ma wanda baya nan sako ne daga annabi Muhammadu ya ce ballik min kuma shahid da ghaib wanda yake nan nayi magana in ji manzon Allah ya kifar ma wanda baya nan to kuma ba dan an rubuta mu da ba gan shi ba to wannan wasiya kuma da annabi ya bar mana wasiya ne wanda mu yake mai shiga da mu zo gobe da wuri buga shi mun yi sa'a gobe daren ne daren ishirin da bakwai kuma wani rana ranar juma'a kuma juma'an ƙarshe a ramadana jama'a mu sha Allahu akbar
a wannan wannan yace assalamu alaikum da fatan mala ya sha ruwa lafiya yace malami ne na kwanta bacci da daddare sai ban tashi tsuru ba na zace da bacci washe gari da safe na tashi daga bacci sai ga gabana ya bige da mani shi a hukuncin azumi na na rana azumin azumin karanan mutumin da ya farki da watan azumi ko da ba da asuba ba ko ko da rana ne ranar manta abinci asuba ba ana komawa ba ba da wani a wannan tsakanin ba sai ga sha'awa ya taso ka san mutum ya ce ƙoshi ko ba zai iya zuwa amma ana jin yunwa din nan tsakanin ƙarfe hudu wani sha'awar iyali a lokacin an bayan da gwada ba to idan irin wani faru da kai sai kai mafarki ga shi lalle kana saduwa da mace ko sai mace kai mafarki ga shi kana saduwa da namiji ko mani ya fita ba komai azumi na nan sai dai a yi wanka saboda sallah na Allah sa mu dace na wannan yace malami ne da rana a watan azumin nan ina fitsari bayan na ga- ina fitsari bayan na gama ko kafin fara sai wani faruwa ya fita daga gaba da shi ne hukuncin azumi na azumi na nan ba komai an ce wa kayan mafarki ko ni ya fita ba komai bale wannan ba komai yan uwa amma amma da kai magani Daidai yawanci jama'a suna hamara ciwon sanyi din nan ko? Da aka ce mishi banda gudunmiya infection ko? Maza na fama da shi, mata ma suna fama da shi. Amma ga irin wannan ruwa abin ya fara ƙarfi kenan ka je ka neman magani. Allah ya kare mu da lafiya. Mu je mala.
na wannan yace malam mu uku ne makota dukan mu muna kawo abinci daga gida muna ci to sai daga cikin mu dan caca ne shi ne ya kamata mu rinka cin abinci da shi Ka ci abincin shi wannan ruwan ka ta canji.
na Ka ci abincin ka mala.
na Eh, Ba ruwan ka da abin da ya je a wurin da ko?
na sai idan tambaya ya ce maka wannan kudin tata ne da shi ne abincin sai ka gishi har da wasu daga ne ka wuce gida sai ga wani zuwa na ce malam ga ga dubu ɗari wannan ma da ai dan dan hidiman sallah kai ne neman kokon sai ka ce wa ina ka samu ina ruwanka wajen kwasa ne sai malam ita a nan gaban kawai malam ba ruwanka yawwa sai idan shi ce maka malam mun yi fashi har mun kashe mutum ma ya ga za ta wannan kala karba kala karba in ba yi dago ma mutum ya kawo abu ya baka ina ya samu ina ya samu wannan ba ruwanka an ba yi dago yan uwa kamar tambayar da aka yi kwanaki ne wai mutum ne ya soka bishiya sai ya kan zuwa na zama a gindin bishiya wai ana zagin mutane a wurin ko shi wannan shuka na ruwan shi ina ruwan shi ba shuka na haka bane wannan alaƙi yana kan masu yi shi ba ruwan shi eh Allah ya sa mu dace na sai tambaya na ƙarshe to wanda ya ce malam mu biyu ne duka mu muna azumi sai Na'am.
fada ya kama mu biyu sai muka fa- muka muka fara fada na'am a cikin dabbar da muke yi sai ya laushe shi na'am ɗayan har ya fara amai na'am dalilin amar da ya yi ya kasa kai azumi ya kai azumi shi ni zan biya mai azumi ko shi zai biya kayan shi shi zai biya kayan shi ne shi ne kawo shekara shi ma da ya samu daro a shi ma kan ne eh ya zama a jin a wani an kuma a lokacin cewa ne man kare da kini ko ya kawo da bakar ba ne biya a duma kuma ko da yake cewa idan musulmi guda biyu suna kunna ɗaya kashe ɗaya ko yakan su ne suna wuta haka sai da manzara ta wannan ai dai an san wannan shi ya kisa in ya je wuta ba ba laifi wannan kuma an kashe shi da ita a shi ma da ya samu dama mai zai yi eh an riga shi ne ko da haka idan ana dambe wani ma wani abin nan shi ne zai da kayan shi ma ai inda ya samu dama shi ma zai yin ne Allah Allah kare na Allah kiyaye mu na sai fidda'u to fidawo akwai wasu kawo takarda jiya da gidan ko gidan wani ne abu da zak na manta gidan sun ban takardan wallahi na san da na aje haka an kawo mun kuma Allah ya san duk abin da kuka rubuta a ciki Allah ya san wa'annan bayi bayin sa ne na kuma suna nan a wurin sa Allah zai musu gafara za a musu addu'a gaba daya na fidda'u wayannan wanda suka kawo na jiya akwai fidda'u sa'idu binta malam bawa amina malam hassan aisha hafsatu umaru safiyanu sai kuma usaina suna roƙo ma da ya mata ya mata addu'a Allah ya bata lafiya ya sa ta addu'a Allah ya bata lafiya sai fidda'u karama sallami malam ahmadu saudatu halira sulaiman malam malami ahmadu alhaji safiyanu mero adama malam ya malam malam dan alhaji safiyanu baban gambo babawo isa tera sa'adatu umaru rabi da kuma yakubu na wanda mutum ana rayuwa wani ba duk suna rayuwa wa'annan na sai sako kuma cewa nufawa sun turo da naira ɗari biyar suka ce suna roƙon malam ya yi wa dukkan nufawa addu'a ga baki daya to duka za a musu addu'a Allah ya sa na sai wata baiwan Allah ta turo sako jiya ta ba da sako ta ce tana so a yi wa danginta gidan alhaji baba bakin salati na da kuma gidan shehu musa addu'a sai kuma wata baiwa Allah ita ma ta ce tana so a yi wa danginta na gidan alhaji baba baba zaka tsalle da kuma dangin gidan shehu musa duka a musu addu'a na wannan sakon mutane jiya kenan alhamdulillah sai kuma na yau wannan suka assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya suna roƙon kijja'u ga iyayensu alhaji garba kawu maji alhaji mustapha garba alhaji salisu garba alhaji kasimu garba dan asabe sai sabo garba hajiya tani hajiya husaina hajiya ladi uwa abba maman ma- mama shawai yayan yan biyu Allah baba amina sai baba mai gari kuma suna roƙo amma da sa shi Allah ya ba shi lafiya amin sai an ciya shafa matan alhaji mustapha suna roƙo ma da ya sa ta addu'a Allah ya ba ta lafiya amin amin sai fita'u ana ta ce tana roƙon malam ya sa iyayenta da iyayenta Aisha da Usman da yayan da yayanta Sa'adatu da malaminta malam Dambo a addu'a sai wannan kuma sako daga Sakina anguwar Kamawa ta ce tana so malam ya sa kakanta Alhaji Dan Sambo da babanta da babanta Lawan da ɗan Juma da kuma mamanta Rabia su addu'a.
suka Allah ya gafarta musu amma wannan ba duka wa'azi ne a wurin mu duk wa'annan mun san su ba a ga wani Duka mun san sabon su.
shi Na'am.
wani yayar da shi to duk wanda suke tambayan karatun malam nake ba su haƙuri akan muna aiki akan karatun aikin da muka fara mun kammala shi yau audio din duk wanda yake bukata suke tambaya tun daga farkon wannan watan azumi har zuwa inda muke nan an daidaita shi abu da yasa karatun yana da nauyi ne recording din yana kaiwa kilo by 60 wani ɗari ma domin rage shi daidai bai wuci bakwai goma ba wanda kowane waya zai iya ɗauka na'am alhamdulillah Allah ya ba mu sa to kuma Ah, ga sai mamun tari na ta tura gari biyu ta ce addu'a da aka yi yar wata ta ce ta tana tana godiya ba da tsara ta ta addu'a ma zan shiga tamarin eh jama'a ku tsada akwai wanda kuke yi a wannan wuri a babu a hababu sun turo da naira dubu hudu na'am sun turo da naira dubu hudu kungiyar mata na hababu ko kungiyar mata na na hababu sun turo da naira dubu hudu suna so ma da sa su addu'a ya kara Allah ya hada kansu ya kara hada kansu da zu- da- da- da zuciyarsu na guri daya in ka yawa da zuciya biyu addu'a akwai matsala na to Allah Allah ya amsa mana Allah ya amsa mana wato addu'a da muke yi a wannan wuri da muke tare da ku gaba ɗaya Allah yana amsa mana da muka yi addu'a kwanakin baya an kama ta din nan an ɗauki gudun ma za a kai Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah yayi aikin sa ko za Allah zai aiki sai kawo mujalli ko wani ƙaramin yaro ga wasu tsohon da kuɗi ko kuma ga ta fito an ba ta lokaci a sa wata kuɗin ta kai sai ga wasu daga wani wuri na ga wala yi kuɗi sannan wasu ka san tsawa eh wannan wurin suka wurin suka yi ita ma ta wurin sai nan ta tsira da kuɗin da ita duk sun tsira kun ga wannan aikin Allah ne to muna roƙon Allah Allah ya ƙara tsare mu wanda suke hannu su ma Allah ya tsirar da su Allah ya tsirar da su ko wani ƙaramin yaro Allah ya tsirar da su haka ya turo da kuɗi ƙaramin yaro haka waya ma baban shi da addu'a kowar ƙaramin yaro ya turo da kuɗi shi ma amma mahaifinsa addu'a da duka zaɓi addu'an Allah Allah ubangiji ya gafarta musu shi kuma yaron Allah ya sa albarka cikin rayuwarsa sannan kuma bayan haka jama'a mu yi hakuri akwai wasu yaran mu da suke neman aiki ne na gwamnati din nan kuma sun tafi ba sa ba sa gida ma yara amma fito an turo bincike a kansu sun zo kasu da ne da ya ɗazu akan maganan abokan zaman mu nan mu mun ji mu haɗa kai ba ma ƙaunar junanmu su ma ba sa ƙaunanmu sai dole to an zo bincike an je akwai abin da suka sa hannu suna neman su ɓata al'amarin to jama'a shi wanda ya zo ɗin Allah ya taimake mu albarkan addu'a da ake ta yi sai Allah ya karkato kansa ya zo bincike har nan wurin mu yaran mu ne wurin yara bakwai wani aiki ne na gwamnati kuma yaran nan suna cikin neman abin kusan wata wasu uku kenan ko biyar ko shida sun kusa fita to Allah ya turo shi to mun mun- mun zama da shi ce sai dai a- a- da abin nan a ya san da zai iya gyara abin don duk abin da ya kai rahoton da ya kai da shi za a yi amfani amma suka su ba ta sun ce wai ba- wai tef ne ba yan nan ba ne sun yi amfani da indijin na nan na nan makon lokal gannan da ba ku ruwa kakarun wa ba duka a nan a nan suka yi rayuwa ba iyayen mu duka anan ne zaman mu anan makurki saman shiga ɗari biyu ita kanta makurkin su wanta mai aure mai kuɗi ne ko aure mai kuɗi aka samu makurki ma ba har yanzu baki ne shi wanda ya zo aikin mun ce ya wuce wani wuri zai dawo ko gobe ne ko jibi to shi da muka ce wannan al'amari ya mu ne gaba ɗaya